ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أشيق وجد درس للتابع مقدمة الهدية للجماعة الأزهرية أولا مصلى شيمي البركة مسجد ابن تيمية وندا للتابع مقدمة الهدية للتابع وندا ببما لمي الشيخ Abul Hassan Ali Maliki ya rubuta shi wanda malamin ya rasu ɗari tara da talatin da tara hijirar maki sallallahu alaihi wasallam. Muna a abin da ya shari masail na annika, matsaloli na aure da kuma saki, wanda wancan satin mun karanta matsaloli kamar haka fa'ida guda biyu ya ce, Al'ula na yasibin rajul zaujata nan ne ko? aw amatahu wa ma hu ahli fil bayt baya halitta mu'amala ta aure ta gudana ga ko dai su ma'aurata ko kuma baiwa ta mutum matsar ne da akwai wani a cikin ɗakin nan sagirar kara au kabirar ya kaza ne au na'ima a farke ke ko kuma a yana a ko kuma yana barci saboda haka wannan ana zancen ɗakin da yake haka ciki ɗaya amma da za a ce dai shan mursa nan ko kuma kure da baranda ko gurin da yake gaba da kaga ba ɗaki ɗaya ba ne ba matsala ta biyu aka ce yi kura an ya zaji abin da fifi rashin wahidi haramun ne a samu mu'amala ta gudana wani allah mataki ne guda biyu ko da baiwa fifi rashin wahidi kuma shuhuda ɗaya wakila ya haru wasu ka ce haramun ne ma haka ya faru kaga wannan yana nuna mana kyakkyawan karantarwa addinin musulunci wadda ta sha bambam da ta waɗanda ba musulmi ba za ka ga shi addinin da ba musulunci ba ko kuma waɗanda suke wani addinin da ba musulunci ba tun da dama ba addini ba su ne shi wa man yabtahi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu fi akhirati min al-khasirin wanda zai nufi wani addinin da ba musulunci ba lalle dama Allah ba zai karba ba kuma ala yana yana daga cikin tafafu wanda sun yi asara Allah kare mu su ne za ka gaba su damu da iri-irin waɗannan ababen da adalci akwai kunya wasu fafi jam'il imam amma malamai sun da juna sani shin ɗumma bayi ne mutum zai iya haɗa bayi kamar biyu fakila ya juzu wasu ka ce ya halitta in dai baiwa ce wakila ya juzu suka ce kai ko baiwa ce baya halitta a samu mu'amala ta gudana kuma alhali ga wasa ɗaya wakila yin kurabu hada wasu ka ce makaruhi ne fil muzaja in har kwanci ne wa ma wato idahunna amma mu'amala ta gudana na ɗaya daga cikin su bi mahadarin ukura kuma guda tara nan suka ce fala juzu ittifaq wannan haramun ne ittifaq ittifaqan haramun ne sai masail fi salat mala yace amma talaq fa huwa ma'khudun min qawlika أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من إقال أو قيد فكل ذات زوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاقه وأما والطلاق لغة الانقطاع والذهاب واصطلاحا حل الاسم المنعقد بين الزوجين وهذا أمر جعله الله بأيدي الأزواج دون الزوجات وما طلاق سكي فهو مأخوذ من قولك shi an ɗauko ne daga faɗinka da za ka ci a tsalaftun na kunce taguwa fan tsalakat sai ta sahi idza arsaltaha in ka saka ta min iqalin daga wani dauri au qaidin ko da baibai fa kullu zatu zawjin duk macen da take da miji musaqatun inda zawjiha kama tana daure gurin mijinta kaga ai haramun ta je zuwa ga wani miji duk mai miji kama an daure ta ne inda zawjiha gun mijinta fa idza faraka in ya rabu da ita a talaqaha yanzu ya kunce ta min misaqi daga daure shi wa talaqu lughatan illa raba suka ce at-talaq a yaren larabci abinda suke nufi al-inqita wa zahab yankewa da kuma sahiya amma wasu ilahan gurin malamai a shari'a ya kace at-talaqu ana nufin hallul isma kuncewa al-isma kulle igiya alamun akada wadda take kulle bainar zauje ne take daure tsakanin wanda ya daure da wanda aka daure miji da mata wa za amru ja'alahu Allah ta'ala bi aidil azwaj amma wannan wani al'amari ne wanda Allah ya sa hannun mazaje dunan zaujati banda mata wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala saboda ubangijin da ya halice mu shine ya san halayen kowanne daga ciki namiji ko kuma mace shi yasa Allah ya ce wala zakaru kal'unsa kaga za a samu sabani abu bai kai kayi mace ta ce ka saka ko kaza to kaga shi yasa sai ba a sa ba a hannun mataki sai aka sa a hannun waɗanda suke mazaje shi saki an shar'anta shi abin shar'antawa ne sannan kuma kasanto shi a hannun maza ba amma sabon da qur'ani ya nuni sunna ta nuni ijma'i ya nuni namijin ma labudda ya zamanto kenan mai hankali Allah subhanahu wa ta'ala ce la junaha alaikum ba ku da laihin tsallaqatum nisaa in kun saki mata ma lam tamassuhunna masqarri bu ku taba su ba au tafridu lahunna farida ko kuka bayar da sadaki gare su wa mati'uhunna lalle in mutum ya saki mace dan jiyar da ita daɗin alheri ala nusi qadaru ala nusi qadaru kuma gwargwadon kyautatawa gwargwadon wadata ko kuma mai karamin kalli mata'an bil ma'ruf wannan ma dan jiyar da dadi ne kyautatawa ne tare da kyautatawa haqqan alal muslimin kuma haƙƙi ne abu ne tilas ga wanda yake musulmi mai mai kyautatawa in dai mutum musulmi ne to lalle lalle bai kamata ba ce ya rabu da mace ba tare da ya dan ba ta wani abu ba wa in talaka kuma wannan min qabli an tabsuhunna ka an kulla aure da mace kafin a tare sai miji ya sake ta wa karfaratun lahu la farida kai kuma ka biya sadaki an kulla aure an yi komi rana kaza za a tare an yi akali sai mijin ya saka ta ba ka ta gidan ba to a nan gurin kenan ya Allah subhanahu wataala ce karfaratun la faris ma faratu shi kenan sai in shi ka dari ya kawa da ya saka shi ka hamsin tarke shi ka hamsin kaga nan ba zan ce insani bane a sadakin ta mujarradin kulla arme mace ta ci rabin sadaki da an kulla arme wasi an kulla arman wani da wacce tuni ta ci rabin sadaki in ba zai ce ya fasa sai ya bashi rabin kuɗi da zarar an yi akadi to ko miji ya fasa dole da ya rabin kuɗi akadi ya ciyar da rabin kuɗi da zarar kuma an kawo ta gida shi kuma da zarar an tare babu zance abinci kuma ta cinye gaba daya saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ce ayyo nabi idza tallaqtum nisa ya kai na nabi in za ku saki mata fa talliqu hunna fa saka su da iddatihinna lokacin da ba su cikin al'ada ba su idda sannan kuma ku iddige wannan al'ada ta su ma'ana idda ta su wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah la tukhrujuhunna min buyutihinna karkace ta tare na kenan ki tafi ban gida wala ya tsaro shi da kan dokin zuciya ɗauke ta bar gidan illa an ya tsira bi fashi tun mu bayyana sai fa in ta zo da alfasha a yi tana zaune gidan amma sai take shigowa da wasu zauru don ya ji haushi kan illa an ya tsira bi fashi tun mu bayyana ko sai wasu mutane suke zuwa da bai fahimce su ko sai ta kada ta fita sai lokaci in yi magana ta ce to kai ina ruwanka ai ba zaman ka bin zarki ina da yanci na illa ya sai na fashi kuma bai da sai ce lalle ki je ki gida wa tilka hududullah wannan fa dokoki ne na Allah wa man yata'adda hududullah fa qad zalama nafsa wanda ya ma dokokin Allah karantsi to fa kan shi ya zalunta dan ba abin da zai cutar da Allah la tadri la Allah la yuhdithu ba'da zalika amra ba ku sani ba tana yiwa ma ka saka ta tana idda a gida Allah ya kaddara wani al'amari a ci gaba da zama ashe zaman naku shine sababin za ku shiga aljanna kuma za ku ayi wani ɗa mai albarka wanda ɗan zai zama sababin ɗaukako albarkar ku duniya da lahira kaga inda ta hoton da ba a yi yaran ba sai kuma ta tsaya sai aka yi yaran sai zama wani ka ta fara malami ko zama wani hamshakin mai dukiyar da yake mai taimaka ma al'umma ko ni mai mulki mai adalci kaga inda an ta yakan ya faru to kaga hikimar Allah subhanahu wataala Allah ce wa za ta lagtu min nisaa in kun saki mata fa baragana ajrahunna suka ida adda fa amsukuhunna bi ma'ruf ko dai ku rike su da kyautata ausar ne wannan bi ma'ruf ko kuma in sun zo dab da idawa ko dai kenan shi kenan sai ka maida ta babu wani sadaki babu komai kafin ta wuce daga jini na uku sai ka za ka maida ta shi kenan kan isar kyautata autar sariyar bi ihsan in kuma rabuwa ce kyautata kenan ta zo ƙarshe shi kenan sai a rabu da mutunci a ɗibi kaya a kai duka a mutunci a filin in ta kasta zo ɗaukar kaya a dinga faɗin bakar magana ana habaici ana zage-zage a karye kauran ƙofa shi kuma kar ya ce kan ga san ku dinga watsu musu kaya ya dinga jiho musu kaya a'a sai a yi kyautata in an san dama dai arman farko ne aka yi kuma abin ya ɓaci kuma duk kayan shi dama a shago yake kwana yanzu aka kama gidan haya to a ɗan kyautata mai dan tana yiwa a koma wani ɗan sahani ɗaya na gwaggo sai a bar wata ƴar tabarma da ɗan bargo tunda ba a bar mai matsala ba amma ɗan bargo da dara da ɗan sange kan sabno cinye sai a ɗan bar mai in yanzu ya ga an ɗan bar mashi wannan ɗan da ɗan kwanan shi da zai dinga tura ana so mai abinci kaga shi da kanshi ya ga ya san an yi mutunci eh an tausaya kamar an leƙa wani mutuncin da aka yi a baya to sai ka ga an zo za a koma ma da sauki amma ka zo kana shekowa kuma dangi ne suka zo yanzu ko da ta ce za ta koma ita ta ga za ta iya koma to su waɗancan sauran ƴan uwan su kuma yin su ce san ba zai yi ba ce wanda to ɗayan biyu su ce dai ki zaɓi ɗaya ko mijin naki ko kaga a ya ɓaci ke shi yasa irin wannan na ƴan uwa ka ga an rabu a yi rashin mutunci duk bai da amfani in aka rabu a zama da kwai mutunta bangaren namiji yana leƙa bangaren mace sau da lesan firaku iya nihayatu bainana kan min firakin ka da darbi ta ba wai rabuwa ba take nuna an zo ƙarshe wannan rabuwa ma yasa zama kamar warwarewa da baibayi yadda kuma an dawo an ci gaba kuma kowa ya yi takatsantsa an kiyaye in dai da rai da lafiya ai ba a cewa an rabu shi kenan annabi adam da hawa bayan an sako su duniya ai kaga sarab musharraqatu wa turtu mughalib shaitana bayan musharraqatu wa mughalib kaga ne an kada wata ta kada ce wani ya sai can kuma sai ka san dawo sai arabu mace ta je ta auri wani ta ayi wasu iya kuma arabu da wancan ko mutu kuma wancan ya mai da shi kenan a ci gaba kuma da zama he ma ɗin su ya mutu mutuwa kawai za ta rabu su to kaga dole shari'ar musulunci mu kiyaye fa in sakun bi ma'rufin in za a rike mutunci ya gama mutunci ya raba yadda aka turo da tija aka turo manya da malamai to kuma mutuncin nan shi zai raba a mutunci a kimanta juna sai a yi haka yadda mutunci ya gama babu sharri babu kuma faɗin maganganu babu aibanta juna babu yin ƙaru da makara akwai yadda ya rabu da mace to wani ma zai zai ce to ai in fa ka ɗauki wannan ka ɗauki kara da kiyashi ɗaukan marasa ai kaga godiya da sirri wani sakado to wannan bai da amfani ka gani to wannan bai da amfani ka gani kawai in ka arwa shi kenan to Allah sai maka Allah sai maka in ma mai arman sai zo ka ce gaskiya wance mata ce kawai dai ka san yanayin rabuwa in Allah ya kaddara armin Allah ka karshen shi duk yanda ake so to dole wannan ko ba kan mu'arab ba sahabbai a kansu an samu wannan to da haka kawai Allah ba da sa ka gani to haka ne kamata ke ma kuma in zai arma wata kacce je ki ce ai wannan ai abin da yake kare ma bai ce ba ai kin dantana ai ina tabbatar sai kin yi nadama bai da amfani ba ba ba san matsala ba haka ibn umar ya ce Allah rasul tallaka musa sun maraja'a ga wanda suka tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saki ya ce anabsa sai ya saki hafsa sai mai da ta Allah turo mala'ika jibril ya ce raji da fa ina sawama qawama ka mai da ta mace ce mai yawan azumi mace ce kuma wanda take mai yawan kiyamul layli haka ibn umar Allah kare yarda a gare shi ce gane ta sai mar'atu akwai ta mace ina aure da ita kuntu uhibbuha yace ina bala'in santa wa kana umar ya karbuha umar kuma yana tin Allah ya jarabci ibn umar da santa shi kuma umar sai ga kamar za ta halaka shi kamar danka ne a armu wata mace kuma masan nan kaga babu sallah babu addini kirki kaga to wannan mace da babu sallah ba tsora Allah yau tana barke su gobe tana can jibi tana can ba ta damu da hijabi ba ba ta damu da kamin kai ba ka ce kai gaskiya wani hidin ka zaɓa dai ko ni ko ita ka ji abin da umar ya shi ibn umar yana bala'in santa sai sai da umar ya ga zai fito da ta bangaren addini shi to a lokacin saboda haka kenan wa kana umar ya fa qala li sallikiha sai ce saka ta fa abaitu yace sai na dan yi shike ka leka maka ga matsayin ibn umar ka san bala'in kauna sashi hankali yanzu wannan masu sai ibn umar kaga ba wani boka bane ko dan tsubbu ne sai ta sai ba so da yawa mu iya gane akwai so na dabi'a akwai so na dabi'a eh ka gani kuma tun zamanin jahiliya duk irin wannan nako yanzu irin su majanun laila kaga abubuwan da ake faɗi kaka kaga abin ya huce iyaka to kaga da kwai irin wannan wanda kai karan titin su ba girmama karan titin su ba ke karan da yake titin su ba girmama shi to kaga irin wannan akwai abu na bala'i da kuma tashi hankali da jarraba da kawai jarraba ne yanzu mu gunsa da barira lokacin da barira ta ce masa sa arama da aka yantar da ita iya kuka yana bin bayan yana kuka aka zo gurin manzararsa sai yana rusa kuka yanzu yau ne wannan dole sai an ma yi kurani sau da kawacin ra'ayi tam kawai sihiri kuma ko kai ne ma ta za ka yi sihiri ko kai ne ta za ka yi ta sihiri yana rusa kuka kuma ka zo gurin mazalar sarata ƙarshen dai suka suka ka gani a nan sa zai jima taɓa ganin kauna irin wani yadda take yake falatin santa kuma take tsananin ke shi wa allafa bai na kulubin lau an fakta ma fil ardu jami'a ma allafta bai na kulubin walakin ma allafa bai shi inna irfa min Allah wal turka min shaytan haduwa zukata daga Allah ne kuma rabuwa daga shaytan ne in kanka haduwa Allah ne yake gaba to yanzu na aka ce ko wata ce dan bata arma akai akai tace bata arma kaga to amma idan da zaka zo da sarman yana ma buduro shi kuka ko ta zaka yi ko miji yana ma wata shi kuka kaga in ka ce za ka raba shi in ma wahala take ba shi ta sai a bar ku gwada sai ta ba shi wahala eh ko a bar in ka ce to bar a kashe arman nan ce a kuma haka yake samu a mata ma wasu sai a zo in ka ce za ka raba arman daga nan ta kullace ka ko kai uban ne ko kai baban ne kawai sai dai ta kyale ne kuma in ka matsa ma yanka shi kumiya in ka matsa kai baban na san ka matsa kumiya za ka ci ka gani to wannan wannan kin kaga ibnu umar hakan ya faru yace fa bai fa ta Umar fa zakara zalika sai sai da Umar ya zo ya ga ma maza fa qala nabi allik hasan alaihi sai ta saka kaga a lokacin sai saka to da Umar ya leka min to da wannan ne suka ce to kenan wannan yana nuna baba yana iya sawa da ya zama to ce sai ya tafi mace kuma sannan ya umarce shi shin wajibi ne a nan ya masa da'a ko ba wajibi bane ko uwa za ta iya tsatsewa ta ce dole ya saki mace to in uwa ta tsatse ta ce ya saki sai bai sake ta ba shin wannan za a lissawa shi ya kangare ma uwa ko ya kangare ma uba malamai sun tantaura akan wannan sun tantaura akan wannan saboda haka wasu ka ce za a rinka ga in dai har baban ka wasu yadda na umar ne to wajibi ne mai biyayya in kuma ba kamar shi ba ne to kaga nan ba zai mai biyayya ba matsalan suna da iya suna da zuriya misali kuma tana ibada baiwar Allah ce ba ta da wani matsala sai ma yin shi yace dole ya ga take take talaka ce ko muka za ta ko ni da su ba mutunci ko farsin mu ba dai ba ko kuma uwa ta ce dole ya ka sake ta ni ta ce kawai na tsare ta sai ka sake ta me yasa a kabila kaza ce mun kuma kabila kaza ne saboda haka ban ban yarda ba ka amu wannan amma wa matar tana da tsoron Allah tana da ibada sannan kuma da akwai yara a haramun ya ma'uwa biyayya saboda saka matar saban Allah ne la qatal makhluqin fi ma tajasa yanzu in ya ma'uwar biyayya ya saki matar wancan sai a yanzu da rasu in aka yi biya ai ita wancan masu saliha ce an cutar da ita to a nan gurin sai dai gamsar da uwa to amma a irin wannan babin ba cewa ba zai lafiya ko cewa uban lafiya labudda kuma kyautata su haka wani ya zo tambayi ma mali Allah ya shi da rama ya ce ina kara ma'ayyata da mata da ƴar uwata duk abin da zan ma wacce matar tawa sai ma'ayyata su ce sai na ma wacce ƴar uwata kuma sashen su sai ce a wajibi kamar ma'ayyar tafiyayya kuma abin da kake ma matarka sai ka ɓoye kaga da koyon da in ya zo shi ana tare da ma'ayyan shi da matar shi a gida da yanzu ya zo da kumshin kaza ko wani sai shigo sai ya biyo ta wajen uwa sai dan ajiye mata wani tsire karshen ta mai tauri sai wuce ko kuma misali sai so ma uwan masara kuma sai ta ya so shinkawa me ya ce ce mata wannan shinkawa na da Allah ne sunan sauka eh eh ba ita ba eh ta kai sai ga ya so sai ga ya so kaga dole da kai matsala to wannan duka kuskure ne kuskure ne wajibi ne mutum ya tsaya kula kenan duk abin da zai shahi na bangaren iyalinka musamman in dai wadata ba ta bada ba za ka iya yi to sai kai taka tsantsa kar kai abin da za ka jaza uwaye su ga cewa baka mutunta su ba baka kimanta su ba ko kuma ka fifita matar da ka harma wadda gamuwa kuka yi ita haka akan wadda kuma kai jinin jikinta ce to kaga akwai mushkila irin wannan kenan kaga nan gure yaro da asalin saki haka na isa da sabira shi ma ya ce ma mazalarsa sai ya rasu da inna li mar'a ina da wata mata sai an bata min tuli lisani wa ita wa iza ya yace amma tana da fitsara tana da tsiwa da fitsara da zage zage sai amma yace ce tsalliqa sakata sai ce ya rasulullah inna za ta suhba wa waladi ai ku an jarabce ni da santa kuma sannan ina da biya da ita sai ce fa amfi fa ka kame ta wa amra ka umar sai da alkhairi shikenan za a binna saboda haka kaga anan jarraba ce akwai da shi jarraba ce kawai jarraba ce to in ka riga ka san ka jarabtu kuma masu tana da 'yan matsaloli yanzu ana cikin maya aka kare balle tana waje kagan ka saka ta wahala za ka sha ƙarshen ta garin gaza ko gidansu kana san kuka to nan gurin kawai sai ka hakura kai Allah ne jarraba ka ta nan gurin shikenan kawai kai ta wahala ka kaga babu wahala ne kamar ka dinga san wanda bai san ka Allah kare mu da jarraba kowa lafi sumaini ya kasu gida biyu mubahun akwai saki na halak wa huwa talaqu sunna shaki ce ma talaqu sunna wa mahzur da kuma wanda yake na haram huwa talaqu bid'a shine saki na bid'a wa huwa talaqu salasa wa huwa talaqu salasan shine mutum ya ce ma mace na sake ki saki uku fi kalmatin wahida kalma ɗaya ce na saka ki saki uku a kalma ɗaya to wannan saki ne wanda yake na bid'a talaqu sunna wanda ya dace ma wanda yin shi ya dace ma karanta wa sunna talaka na bid'a wanda yin shi ya saba ma karanta wa sunna saboda haka saki yana da sharuɗa wani talaqin sunna shurutun saki na sunna yana da sharuɗa in sun cika ne ya tabbata in ba su cika ba bai tabbata ba an takuna al-mutallaqa min man tahyidu wanda aka sakin ta zama to wanda take min man tahyidu tana al'ada ce wa Allah takuna ha'idan kuma kar ta zama halin tana al'ada wala nifasa ko kuma tana biki wa an takuna fi tuhurin ta zama tana a tsarkin da lam yamassa fihi bai taba ta ba wa an yusallika fi wahid kuma ya ce saki daya kar ya sake ta an kon bi kuma ya ce na ƙara miki Allah ya ce na ƙara miki a kenan mas'ala ta farko in mutum ya auri mace ya niyya ya sake ta kafin a kasa gida tana al'ada ko ba al'ada a tsarki ko ba tsarki ba Allah ce ya yi wa lazina wuru idan da kasu mummina ce. Mummina ɗin kun auri mummina sun matsallaka su hunna sai kuka saka ta min ƙabla ya sama su hunna kafin a gata ba ma da kuma alhin da mai ɗan sun sa juna ba wata idda da zafi ba man ci hunna kawai dai ku ɗan jiyar da ita daɗi alamu sun ƙadiru fa wasari hunna sarahan jamila saboda haka in ya sake ka an kulla arme sai ce to gaskiya arman nan ma na fasa so da haka kawai na saka ka to yanzu a nan ma ne na iya kuma dama ba a kawo ta na saka ta daga nan shi kenan wani ma sai arme ta ba wani idda da za ta yi ba wani bare na min iddatin ta asal duna ba ta da wata idda da za ta yi na biyu in kuma a'a an tsare sai kuma ni ya sake ta to ɗayan biyu ne ko dai ta zaman to wadda tana al'ada ce ko kuma ta zaman to wadda take ko ta zaman to karamar yarinya wadda ba ta girma ba ko kuma a wadda take da tijuwa ce ta nisa fasu al'ada kenan ko a ce karamar yarinya ce wadda ba ta fara al'ada ba ko kuma wadda take babba in ta zaman to karamar yarinya ce in misali tana da juna ya halitta ya saka ta amma in kuma wadda take tsohuwa ce dama ba ta abin da sunan gurin kuma babu laifin zai sake ta kowane lokaci saboda ai dama ba ta al'ada Allah ce wallahi isna min al-mahid matan da tuni sun ɗebe tsammana haida min da sa'iku ina sabtu in an samu kokon zo fa idda tuna sarafat ashur al'adan sun an sake su wata uku wallahi lam yahid da ma wanda suke ba su al'ada duka saboda haka kenan zai zama to ya sake ta a wannan yanayi sannan na uku in wanda sake al'ada ce akwai sharaɗa kama haka sharaɗa biyu sharaɗi na farko dole ya zama to lokacin da ta samu tsarki ba tana al'ada ba ba tana biki ba in ya sake ta tana al'ada sakin ya yi kuma ya maido ta in tana al'ada ne sake amma kuma me ya dawo da ita sai ta tsarkaka ta yi al'ada ta tsarkaka sannan kuma in ya ga dama ya saka ta. Na biyu, kar ya zama ta mu'amala ta ga masu lokacin tsarki. Shi ne Allah ya yi wannan biyu idan tsallafa su min nisa. Ya kai na annabi in har kuka saki mata al'umman ka suka saki mata to in za su saki mata fa tsalli ku wannan li'iddatihinna. Da sake su lokacin da suke tsarki a su li'idda. Kuma ƙididdige iddansu. Kenan anan shi ne sake sa a tsarki wanda wata mu'amala ba ta gama su ba kamar yadda ibn Abbas da ibn Mas'ud suka faɗi wannan. Abdullahi ibn Umar lokacin da ya saki matar shi tana al'ada. A lokacin manzara sun sai ce ma Umar murhu faryo raji'iha Umar ta ce mai dota tun mal yamsika ya rike ta hatta ta tsohura har sai ta tsarkaka tun mata ta ƙara al'ada tun mata tsohur kuma ta ƙara tsarki sannan in ya so sake ta in kuma ya so ya ci gaba da rike ta kaga hikima kenan yace wannan shine iddar da Allah umarci fa salliku hunna li iddatihinna ka zo na hudu saki wanda yake na sunna saki na sunna ta bangaren mi adadin shi shine mutum ya saki mace saki daya dukkanin sakin da ya saba ma wannan to ana ce mai na bid'a kenan ya sake ta saki daya kuma a hali wanda yake na tsarki mana yace man qala li zawjati anti taliqun wanda ya ce ma matar shi ke na sake ki fariya wahida saki dai sunan shi hatta yin mai aksara min zalika har sai in niyyar shi sama da wannan ne wanda Allah ya ce as-salaqu maratan sakin da za a mai doma ce daya biyu ne saboda haka fa imsakun bi ma'rufin ko dai an yi daya an yi biyu ya rike ta tare da mutunci kamar yadda mutunci ya gama aw tasrifun bi isa kuma in za a rarraba a rarraba cikin mutunci da girmama juna saboda za a iya dawowa kenan wannan kaga addinin musulunci yana ga dan gyara mai ma'abuciyar tsakani yanda da zaka aure ka kake sahiya kana kamun kawa sanan sanan sanan yanda zaka yi wanka ka fesa turare yanda zaka je ka kai ta kyautanni da alherai yanda zaka dinga bibiyar kakanni da dangi da ƴan uwa yanda zaka dinga ƴan murya kana dukawa kana tsugunnawa gaisuwa ma ba yi aski kaga ko dan izala yi don sarki ko tsugunnaki ka gani to kaga yanda zaka ke wannan ladaba sun da kaje suka ce kai wannan ka tsau ka tsau haka kuma ta za ka yi ba haka bane ba kaga dole da an zo za a dan ja ka amma abokin na ka yi kai na inda ko shi ke kaga to yanda ake ta wannan ladabin saboda wannan wani mutunci ne wani girma na mata wani kima na mata kale ka ka gani hanyar da ake bi a sayo da mace gida ka gani kuma a zo matan nan kai ko dan aiki ne dai ka je ka ɗauko shi dan aiki ma nawa za ka dinga biyan shi a wata kai fa sadakin da ka ba da bai maji ka da to a ce ma da Allah wannan ta dafa ma abinci ta share ma gida ta yi kaza ta yi wani ne dan Allah ka dauki misali nawa wannan abin balle ga yara ayo yaran da za su yi zama sababin shiga ka aljanna in ka uban su kama ma ta zama wani bukurantun juma'a baka ka dinga alfahari da su duka ta wannan hanyoyin duka ka samu ga kullatuwar alaka danginka da danginta wani tashi hankali wani abu ma zai faru ya kaga bangaren dangin wancan nan sun zo an kama duka baki da in dangin ka ɗari ne ya kaga naka ɗari ko kaza da an zo an haɗu ana ta cuɗayya da juna to kaga mutunci ya ga kuma an je in an rarraba mahallohi an gamu wala'alla kuna da iya dole ne wata mas'ala za ta taso ta yara dole za a gamu kun zo ku ga baki daya ka gani to duka wannan shi yasa addinin musulunci da yake leka a ba karaman fasala ba ba karaman fasala ba ai mu ne ba mu gani ai yana daga ayoyin Allah subhanahu wata'ala da Allah ya sanya wannan kwarai ku ai dalili ne da yake nuna ikon Allah wa ja'ala bainakum nasaban wa sihra ka gani Allah ya sanya alaka ta nasaba da alaka ta sarkunta alaka ta nasaba da alaka ta sarkunta ka gani mutum nawa ne zai auri mace ba shi da aiki sai danginta su sama mushi aiki mutum nawa ne zai auri mace bai da sai danginta su ba shi kaza mutum nawa ne zai kaza sababinta kawai sai a tura ka sai a tura ka shi kenan sai ka sai mace nawa ce za ta shigo gida sababin wannan mijin kuma ya zama to duk su samu alkhairai wanda suke masu dumbin yau ka gani to banda kuma zai iya zama tsawa dalilin ma shigar ku aljanna gaba ki daya mutum nawa ne zai shiga aljanna saboda matar shi ita tana kokarin ibada sai aka kai ta aljanna shi kuma rabi da rabi ne musulmi ne ne amma ka'ida sai ya dan biya ta wuta to kuma ita matar mijinta ne a lahira to sababin ita matai sai a kawo mata mijinta da a gaban su shi yana aljanna ta kasa ita tana aljanna ta koli ita hafizan qur'ani ce shi kuma hafizan qur'ani gidan shi a aljanna kamar hawa dubu shida da yan kan to ita matar ta haddace qur'ani shi ko mijin bai haddace qur'ani ba to yanzu kaka can za a kai ta dinga shekara fari alaƙar rayuwa shekara fari daga can can za a kai ta ita tana can koli shi kuma yana ƙasa ya dinga kai ziyara yana dawowa gidansu na talakawa a saboda falal Allah za kai ta can shi kenan sai a kai shi can inda matar take sai ita ma haka mace kaga ai ba karamin abin nan bane ba kuma falala ce ta mu jama'a ta musulmi ya mu gode ma Allah to yanzu wadancan hannun hagun kawai ba sai a zauna ba a ta rayuwa ba ba kullu harman ba sai kun ga dama kun kai shekara hamsin saboda a tara kuɗi da maɗiya da waye ko shekara sassin a jiya kullu harman ba da mamma sai su ma diyar su sun zama samani ka gani ka gani da kaga ai mu gode ma Allah subhanahu wataala da ya mana wannan kuma sai mu rike da kyau shi yasa kaga kawarai suke haushin haushin irin wannan ni'imar ne suke ta kwankwasa armi so suke yanzu so ake kawo mace kun samu sabani da mijinki sai a zuga ki kawai ki je ki shikenan sai ki zo ki kawo ƙara a zo ka bai abin nan sai a ce kai za mu tsaya miki in aka je kwamsariya ba a hoto ba sai mijin ya saka to in kika yi ƙara miji aka je kwamsariya aka mai tonon siriri ko aka je gidan sarki aka mishi to aka mai tonon asiri aka aka mishi Allahumma kini ne ya shi ɗadar da ka kume sa shi ka kure shi ƙarshe dai sai ya daɗa mangwari huta da kuda tun yi ƙaran shi an je wani abin da yake koyewa ma an tona mai asiri to ƙarshe dai mai ta faru ta ƙare ƙungurin ko to zai so tun da ne malalaci ne shi kenan ko kawai a je ku je gurin shi kenan na ta yi a malalaci da kaga shi kenan abu ya ɓaci to to to tila ta jira ya ce dole sai ya muna ka gani da shi yasa yawanci za ka ga akwai kungiyoyin da zaka ga yawanci wanda za a zo a yi talalaban mata kawai duk abin da aka miki zo ki faɗi a in miji wanda yake akwai cutar da akan zuwa gaban shari'a gaban maza da sassa yanzu ba armai bane ba aka zo can kina akwai wanda sai shari'a ce za ta iya daidaita shari'a ana cuta to nan gurin kuma ba laifi bane ba shi kuma shari'a ta arme ana son masu hikima shi yasa Allah ce fa ba to haka ma min ahli wa haka ma min ahliha kar a dauko arme a kashi inda mai shari'ar ma dama Allah Allah yake ta hoto zawarci a feta ta zo ce to dole in baka sake ta bai mun tafka ma kashin a gidan tururuwa ma za mu saka ka za sa ka gidan tururuwa ba dole baka saka ka gani kai ne yau aka samu matsala sai kai kara sai aka je jandarmeri ko aka je kwamsariya ko aka je to ashe da aka je wanda inspector king ka ba shi kanwa ka sa sai sai karan ka mutu bir wanda ka ba kanwa kaga ai da kai matsala armiya mutu da ka zo aka ido huda shi shine ka ba kanwa ka san dai dole ne nan gurin tsamar ta kare to dole sai an yi takatsan ta irin wannan abin wal khulu talaqatun malam ce kul'i wa saki ne la raja ta fiha wannan a mazhaba ta malikiya su kul'i saki ne la raja ta fiha wallan yusammi talaqan ko da ba ambata saki ba idza asatu shay'an in dai ba ta me kame wani abu ya khalaqu hadhihi min nafsihi wanda ya zama to ya khalaqu hadhihi ya kwabe wannan mata min nafsihi daga kanshi kamar miji da mata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna sai ta bashi sai ya kwabe riga armanta daga gare shi shikenan an kare a nan ina abin da ake ce makul'i shi ne za ka iya samun misali mace ce suke tare da namiji mijin nan sai ke cutar da ita ko kuma kawai ta ji ta kaunar shi ta yi ta yi ta saba ma zuciyar shi san shi sai gagara ita ma ta gan shi sai ta ji wani uba kaushi akwai da ya san ta tsin kawo shi in ma cikin taron maza ake kurum sai ta tambayi sai ta ji wani kutu ma da abu ya zo tsaya mata kaga wannan kawai Allah ne bai haɗa zukatan su to in da haka ne yanzu kaga ai wanda kake ki baka iya mai biyayya in zai dauki duniya nan ya bata ba zai burge ta ba duk a banza ne to yanzu in ya sa ta abu bai bai ya sa ta ma ya balle bai sa ta ba za ta iya ta kyauta ta ba to kuma Allah zai tambaye ta akan wannan ba ta kyauta ta ba to in abi ya kice kice yanzu kamar na mughisi da barira kaga tace ba na aiban kashi addini kawai misali zaidu da kuma zainab zaidun nan Allah ya kama sunan shi cikin Qur'ani shine ma sahabin da kuma aka kama sunan shi cikin Qur'ani karshen suka suka kuma shine hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kale ka duk darajar da zaidun gare shi shi kadai ne karshen da ya daukaka ne har kasa ta ce ana karanta sunan shi cikin Qur'ani amma ta ce san ban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama da duk magana aka yi ta ba ta magana ta ji ba ta yi ya zo ga ma magana ta sarar ga wani da take ci amsik alaika sau da kautu kan karke mata kaji tsoro amsik alaika diyar ka ce take arme ta ce ba ta arman nan yau ta gudu ta kanka ce dole ke kin zamna arman kuma ta je mata mai biyayya Allah haka ba ta in mace ta ce ba ta yi a zauna a samu masu yake ba a ji me sabaki cutar da ke ke sai a yi maslaha a'a ni fa zuciya ta ce kawai ba ni kawo shi kwata-kwata na yi daɗin saba ma zuci ya saba na zai mene ne sababi kaza ne sai a san dabarar da za a yi a birkan mata da shi a wasa shi wajenta a nuna in aka yi ta karɓa in aka bi duk hanyoyin dabarar nan aka sa ƙawayensa suka dinga wasa shi don da wata mutum sakara ce ita in ba shi ba sai ƙawayensa sun nuna wannan mutumin ma ai rubutun shi ma ake in zai ai wacce ma ado take in zai wuce tana mushi gaisuwa ai kaza kaza to ita wajen ta jiya ne to ke nan bari kon rike abu na ni har ina sako sako a shi kuma to aka samu kawayen suka dan dinga masa wannan wannan ke in ta ga in kwata ce kai in duk matan duniyan nan za su shi ni dai ban na taɓa shi to kawai wannan abu ba sha ba ma a haƙura wani ya tafarra ɗaiku ne na kullum amma kai uba ka ce mace wace wata hadda yake kaga a buke ta a tace ta wata kamar baiwa a yi ta kishin ta dole yakin zauna da shi kuma in aka take ta ta koma ta zo ta mai ba daidai har ya gaya mata bakakken maganganu kaga ai abin da ko cutarwa to musulunci ya ba da dama kai in ma in ma ta sai amshi wannan da Allah tsakanin in dai amsa ta ce ma kai ni zan limka mushi ba kaga can gurin ta ce kai ta ce ban zan ina jin shi akan addini ko da ko abin da da zai kulu ta ce ma sai wa sabitun fiji shi ba haka aljanna yace ba ni mai kawai a addini a kaza a kaza walakin ni akrahu al-kufra ba da to kawo ce ba ki ba duk addinin shi da tsoron Allah shi da kanan shi ce duk wannan a tardina rai harifatahu garkar da ya ba ki sadaki za ki iya maida mishi kasan zamanin da ame ayyana da abin yanzu ka ɗauki annabi musa alaihi salam shekara nawa yana bare ma yana kwadago eh sai da ya shekara goma yana noma yana yana kiwo yana kwadago shi yake bar wannan kaga dai ai baba kan ba suke zuwa suna bar ruwa shi zai bar ruwan shi zai fitar da su baban su abu na shi su tafi kenan duk wani aikin da ka sani noma kiwo bar ruwa duk sadaki da wannan matar ka ɗauki misali to shi yanzu wannan gona ce ɗauka shi ma ba ka gani gona ce ɗauka wani a zaira arman da ake yi da sai a zo kawai ce an kulla arman zawara sadaki jika biyar ya bada jika uku so an biya shi bashin jika biyu ai ka san da wani akwai matsala da an yi mayanci take yake yanko akwai da da masu yarje lahira ma bashi nan mutum ya wani arma arman da aka yi da wadda ba mutum ya suna in an biyo shi irin ɗan bashin nan ya biya kuma kimar jika uku da yanzu da bambanci ya sanya zai biya kare je saboda yana daga kama irin zuru mutum ya cinye sadakin da yawa ya wuce ba to kaga duk shi yake sa kawai ya kaji mutum a ce ma wancan ya auri mace ishirin kuma ka kalle shi sadaka saboda ya wuce kajiyar ce zai bada dan bashi sai ya so yaba kamar turmi biyu da ɗan ruji da ɗan me ake cewa wannan man da Allah mai gurdiga eh da ɗan mai gurdiga da ɗan kwalli shi ke da shi ne ya garar da za a bada ka gani kuma gehe ɗaya a gama mushi da abinci da wane ne da aka a gyara ne ɗaki da gadaje da abin nan to kaga ya ce a turdina ne a nika sau zan mai da mushi garkashi ya ce ai zan malumka mushi ka gani to kaga duk abin da kaga haka akwai matsala kurma to musulunci bai takura ma mace ya tsamai da shi kenan ba sai kaga ba a sa ba saki a hannunta amma ba ta wata dama in ba ta yi to kawai tana da dama kenan ta ce wata to shi wannan in mace ta mai dama miji sadace shi wannan matsayin saki yake ko ba matsayin saki ba tun da Allah subhanahu wataala ce wala yadu lakum an tafuzu mimma atitum min shay'a kudin da ka ba ta sadaki haram ka karba illa an yakafa Allah ya fima hududallah fa in kuntum Allah ya fima hududallah in kun ji tsoron ba za su yi ba fala junaha alaihi ma ba alaihi fi mafsa da fi cikin abin da macen ta bada don ta fashi kanta shine Abdullah ibn Abbas yace ya kamar a sabit ibn Qais ibn Shammas mata sabit ibn Qais ta zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya Rasulullah ba an qabu ala sabitin fi dinin wala kulki wallahi balikin addini shi balikin tabi'a shi kan me ake kullu arabi idan ta kun masarar dinin wa kulqahu to tace ba addini ba ba tabi'a ba illa anni agafu kufra ina jin tsoron kufra ma'ana juhuduhu haqqan zan iya fitirce ma hakkin shi sai ce fatardina ali ali qad qala na'am faradat ali kamar da mushi shi kira aka raba arme to kaga shar'an ta hul'i wannan yana nuna addinin musulunci bai takura ma mata ba yana daga kyautatawan musulunci mace ta ga ba ta yi ba sirta ta zama aka ce dole sai ta tsaya ta zamna a wannan tarayi shekaru jiyawa ana cutar da ita in an samu kiyayye juna tsakankani to maslaha kawai ana iya in yace kuma ban na saki to baka isa ba kawai za ta ce to amshi kuɗin ka ban na saki ai ba he na sake kin ba sai ta je ta tarma ka sai ta samu ku sai ta mai kanci yanzu fa an kare dan ko ba zan ce ce ba zai abin nan ba kawai kuɗin shi zai amsa to in haka nan ya faru in yace ya amsa ya ce na sake ki ta ce amshi abin ka tsakanin ya ce to na sake ki to sunan shi saki amma yanzu sai ya amsa amma bai ce ba mi saki imamu abu hanifa imamu maliku imamu shafi a sabuwar magana suka ce wannan matsayin shi saki ne ko da bai ce saki ba kuma shine ruwa imamu ahmad da wasu ruwayoyin da asar wanda amma duk su tabbata ba asar ibnu taymiya ce ma alim ta'ala min ahli ilmi yace a malamai ban san wani bai manu ila an sahaba wanda ya nakalto magana ingantacciya daga sahabbai min annahu salafun fa'il cewa in an yi kulli saki ne wanda yake manisanci ba da masu ban mina tsara ma'ana wani saki ne wanda za a iya lissa wasu cikin saki guda uku ya ce wala ya tabbata ana hadin an ra'ar kula a talaka ya ce bai tabbata wani ga wani daga sahabbai yana ga kul'i matsayin shi saki ƙauli na biyu cewa kul'i ba saki ba ne buɗe arme ne kaga akwai bambanci da buɗe arme da saki yanzu inda kul'i saki ne misali da ya masa saki ɗaya biyu to sai ta mai da mai kuɗin shi in kul'i saki ne yanzu kenan harami arme sami sai za a armo wani to in kuma ya maida ta sai ta arme kenan bai da kome go to in kuma ba saki bane bude arme ne kaddara a ce da suna da saki nawa daya biyu sai sai hul'i go to in bude arme ne kenan ba za a lissawa shi ba a matsayin biyu a matsayin saki kenan yanzu za su iya abin nan da kuma tsohuwar magana imamu shafi'i kuma haka shine mashahuriyar magana imamu ahmad da kuma isa shine mazhabin ibnu abbas shi ibnu taymiya da kuma ibnu qayyim suka zaba aka ce menene hujja zan kawo hujja da maganar Ibn Abbas lokacin da aka tambaye shi an rajulun tsallaka tasalika sai mutum ne ma wasan shi saki biyu sun masala'a minu sai kuma tafan shi kanta daga shi a yasa zawon juha yanzu zai iya biyan sadaki a nesa ko sai ta armoni ba ja ba an da wuya ta zawon juha yake zai iya armanta ba tsarar ta ba sai dai inda ta maida mishi kuɗin shi sai ya amsa yanzu kuma bai da komi an buɗe arme yanzu inda da sahi aka yi go ya ka ce kai aiko ka tabba kuskure ka tabba kuskure abin da ya sa ya ce kai ne dariya wani ba Allah ne wani ba Allah ne daga Najeriya ya sako masu shi lokacin ta zo ta kayya kayya nan gura ka samu ne muka ci ka ta koma ta tafi da yara shi ne kuma jiya da asuba sai ji kira shawar ya tura ya ce ya sake ta to kuma yanzu wani yake kira na tun da zuba da wanda kira ya yi masa bukal ya masa bukal cewa ya maida ta sau da haka kenan ya kokarin wani ya maida ta ba ta ce ai har na sa shi ko a mene ne na gogi to ya zama a dawo ma ban magare yanzu ana ta fama kokari yaki wanda ne kaga tun da zuba ya dinga danna kira kasan ya sha wuya ya sha wuya ka gani to dan me za ka yi abin da za ka yi na dama kaga in ka san abu da kai matsala ba duk mace da ta musa mace take dawowa wata in ta kubce maka dama a kaya ne take in kai sake ka saka to dama fa ko da Allah Allah suke in aka yi suke bari rabu da mara mutunci Allah sa shigo mana nan su dangin ma da zai ce rabu da mara mutunci ce bari duk da ya zo nan ina jin kosa za ta raba mu shi ka gani daga nan ita kuma da mara Allah tana harama wani gurin da balle irin yau mace da an sake ta tana cikin adede su sabuwa za ta kira na tsohon saroyin ta ta ce alhamdulillah ta samu ka shirya kwanan nan kai amarya eh ka gani wallahi da yawa mara za su wahala wata haka za ka gani ka gani wala su ce albishirinka to ka shirya ka gyara ɗakin ka kwanan nan kai amarya matsiyacin ya yi ganganci to kaga dole ka tsaya musamman irin matasan nan masu girgirwa kai kaka je kai garajen ka saka kuma kana so daga baya ka zo ka yi ta abin nan suka ce abdullahi bin abbas sai umarni da wannan shine Allah subhanahu wa sai sai umarni kenan da cewa kawai babu laifi a nan gurin babu laifi sannan kuma sun kafa hujja da hadisi na rubayi'u ita ma rubayi'u aka ce ta yi hul'i daga mijinta sai ta zo jin sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu sai ta tambaye shi ma za alayya min idda na hukun shi kaina ya zan yi idda sai ce la iddata alayki babu wata idda illa an takuni hadith adam ki sai dai in ba ku jima ba da rabuwa ba san ku fiya ta tahiyi aida misali mata ce tana halin tsarki tana halin tsarki kuma babu wani alaƙa da ta haɗa ta da mijin nan nata sai ta fanshi kanta sai ta fanshi kanta da sahi to wanda mace ta za ta iya arma wani sai ya ganganci kawai sai ta fanshi kanta to fa shi ke ba an kare to wace ita za ta yi ai ba ta ita da za ta yi tun da ya an yi mutu ikin tana halin sarki to a wannan mazhabi fa da an yi shi ke an ƙari eh to da haka kenan kauli rajihi shine kauli na biyu cewa kul ibuɗe armeni ba saki bane to da haka in har mace ta fanshi kanta daga mijinta tana tsarkin da ba mu'amalan da ya gama su to a ranar ma sai ta a kulla mata kaga ku wanda ya ganganci akai haka karshen ta ji zai ji ai tare ya ce ai an kulla mata ma arme dole shi yasa harkar saki sai an sai a yi bincike sai an aure ka arme sai ka sai a yi bincike shin ka ce ka sake ta yau kun rabu yau kuma yau an kulla maka ami ani aka yi haka eh to ai kaza kaza kaza to kai da kamar ya ma sadakin ka kuma kaga ai shike da an kare to in dai aka yi hulki kuma sannan mace tana halin sarki ranar ma za kulla ranar ma za kulla maka arme ga wanda suka sai akan cewa kenan hulki duki arme ne amma malikawa kenan arkulu sarkatu suna can saki ne na rasa aka shi ne abin da yake kenan babu zancen abin da a cikin shi ko ne a cikin shi ka gani a malikiya to amma ka koma wancan bangaren kenan na waɗancan su kuma kenan buɗe arme sai mu tsaya mun ji subhanahu wa ta'ala din da muka wadi ya dace ba daidai Allah tsara mu alada na'am a tambayar sakin bare bare ko a tsara da ne da amfani bismillah ai ba zai raba fansakan da ai fansakai aka ce ba abin da yake da damar yarda ai saki amma shi fansakai ai da ba ba ya raba ke na kawo ga gane fansakai ai yanzu misali shi can sabi su da kai su da shamma ai fansakan ta sai ai ba wai shi ya so bane tunda sace ba ni in shi addini ko a kaza kenan dama shi abin da yake kawowa wannan mijin yake da matsala an yi an yi an yi misali ya gyara yake an yi an yi an yi sai ta ce batta yi kamar mace akwai musulunci ya ba ta wata damar da ba dole ba sai an tarsa ta ta yi arma ita ce ta ce batta yin arman dama ai ba batun shi bane ba kaga ita ce ta ce batta yi to tun da yanzu ita ce ta ce batta yi ita ma wai tana damar ta ba zauna ba za a yi kawai ya ta takura ta a ce dole ta yi ta zamana ba a sa ba saki a hannunta to amma ita ma kuma ta ɗanɗano kukarta kenan sai ta maida mashi kuɗin shi sadaki jika ɗari ne ya biya aka zo ta ce kai ni fa in dai hakan zai faru ni zan ma bashi ɗari biyar ya ma armo wata e ni ɗari biyar ma zan ƙara mashi je ma yau armo wata kawai Allah kai wa Allah ba da sa'an zama ka gani eh idan ba dai ba jarababi ba ne ruwa wata kuce masa sa'arwe ba ne ka shawo wata da shawo sai wala in ka ce mata wata sa'arwe ta ke an ka matsawa ka jin sautar ma ba ka shiga ba za ta ko wani irin daɗin zama ne za ka yi da makiyinka bayan da ya ce ba ya son ka kuma ya ce na an ƙare yau duk in ka ga an kai ga wani he jarrabawa yi ba he jarraba amma dai mace su ce ba ta so kawai ai bai kamata ba kai ma kai ta takura ta kuma a zamana kuma balle ta wato hira ta ce to kaga ba matsalar addini ba ne in aka rabu kuma ya yi mutunci yanzu aka zauna kuma za a haɗu kuma babu mutunci ka gani amma in aka rarraba kuma in ya tabbata da gurin da kullun nisa kuma karka ce to bari ai har abada tun da kika mun haka kin kare ina ga mai armanki in kai haka sai Allah ya saki ka ka masa bakar addu'a ko kake masa mummunan wata ko kuma qaharu da kai marasa tsoro Allah shi in mace ta ce ba ta san shi dama mummunan ɗabi'a shi ce ta sa ta yi masa shi kuma sai je bai gidan boka bai gidan dan tsubbu bai ina sai ya mata kaharu ce a ce sai in da gani armaki ya ta mata kafa an to kaga wannan kuma in mutum ya haka bayan zunubin shirka kaga yayi zalunci so da haka duk abin da zai faru akan wannan kuma sai Allah ya kawo wannan kana samun mazaje da yawa masu irin wannan shi yasa dole mu'amala ya zama mutum ya tsaya kula da mu'amala kuma in dai da kyakkyawan mu'amala inda kyakkyawar mu'amala ko da mace ba ta so a kai arme sai kaga daga baya an daidaita kai ko da namiji bai so inda kyakkyawar mu'amala da biyayya za ka kuma ana dawowa shi kenan a tabbata shi kenan ko me zaman to ya zauna ka gani saboda haka kyautata da wannan shine sahun gaba ce dukkan al'amura Allah subhanahu wa ta'ala ya al'amura Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sasanta mabuciyar tsakani dukkanin waɗanda ya zama to an samu sabani Allah subhanahu wa ta'ala kyautata ubangiji subhanahu wa ta'ala sasanta ya sulhunta kankanin waɗanda suke ma'aurata ya sanya kuma hakuri da dannewa suka sa da juriya akan dukkanin al'amura ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga dukkanin fitintinu ya daidaita gidan da na al'umma musulmi ya rabbal alamin duk abin da zai zama sababi ne na watsewa da kuma rabuwa na tsakankanin ma'aurata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kange shedanu daga shiga tsakankanin waɗanda suke kuma aurata rabbal alamin ala wa sallallahu ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala mubarak ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala muhammad اللهم انا نسالك علما لا يسال وعلما طيبا ومن تقبل اللهم ارزقنا الايمان بالله في قلوبنا قديم الكفر والفسوق والعصيان واجعل اللهم منا راشدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك